أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواجي قرب الأقداج فريد الدهري على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والعون والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق بجاه رسول الله يا أئمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله آه يومنا زمانة دليل تسجن دا أكو أتكن جواهر المعاني منا sharhan ya kutusul haƙa'iƙi bi ma'ana salati da manzalla ya yi imla'i wa shau tijani radiyallahu ta'ala anhu a hadaran gaidiya na shahsiyar sayidina rasulullahi qabla buruzihi wa mahatawat idan muka koma baya kaɗan za mu gane menene asalin abubuwan da yake gudana na zawatul wujudi wato alwujudu kulluhum qad barazu min hadarati sayyidina rasulullah kaunu gaba ɗaya ta fito ne daga hadaran sayyidul wujudi kuma wa huwa mumidduhum shine mai madadi wa kowa ma taraka shazatan wala fazatan babu abin da manzo Allah ya bari ko kankani ko babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake lura da shi domin shi ne asalin wanda yake shayarwa da makaminsa Muhammadu wanda yake karban komai daga Ahmadu to za mu zo ka gane shi kansa mutum waye shi shine jiya mun yi magana akan maratif na kashaf kashafi yadda ya kasance akwai wanda yake kasancewa hijabi akwai wanda yake zama na arifai wanda suka kai martaba na kashafin to ana yaye musu sifa'il ma'arifatu wal yaqini to alhamdulillah sai shehin yake cewa shau tijani Allah ya kara mana yadda da shi wa idza ta'ammalta hadha al-amru idan ka lura da wannan lamari a rabta za ka gane annal wujuda kullahu min awwali ila akhirihi min azal ila al-abad umuman wa hususan za ka gane cewa su kaunu gaba daya tun daga farko zuwa ƙarshe tun daga azal zuwa abad gaba ɗayansu ne ko an keɓance za ka ga huwa juzun min al-insani wato yanki ne na mutum wato juzi na insanu wato yadda ya faru domin ruhi juzi ne na mutum sai an hada da gangan jiki tukuna yake zama mutum gaba ke da'ai haka abubuwan suke domin lokacin da aka halitta annabi adamu da ba a sa masa ruhi ba ai ba yi da suna ba yi ambatansa da suna nashi ba halata halata al-insanu hin min ad-dahr lam yaku shay'an mazkura ba za a iya ambaton shi ba saboda ba ruhi to amma idan aka samu ruhi ba fa huwa insanun sumiya adamu kaga za a iya ambaton sa duk mutumin da aka sa masa ruhi an gama shi za a iya ambaton shi amma in ba a sa ba ba za a iya ambaton shi ba kaga a wancan yana zuwa kenan huwa juz'un min al-insani lal insanu kulluhu ba ce masa dukkan sa mutum saboda ya zo bangare ɗaya ne kuma abu biyu ne wa kullu shay'in halakna zawjayn ne to baina al hadaratul nasutiya wa ruhu to in aka samu ruhu babu insani babu wan nasuti to ba kira mutum mutum amma ina an haɗa tsakanin ruhu da da jasdu to za a kira mutum mutum ya cika kenan li'annal insana domin shi mutum amala jami'a siffati wal asma'i ya haɗa dukkan sunaye da siffa gaba ɗaya wata jallafi alhaqu kuma ubangiji ya masa tajalli tajallin da yi alhaqu biha a cikin a cikin jikin walaysa fi kulli fardin min alwujudi kowane mutum ɗaiɗai babu wanda yake a cikin mutane illa ismin wahidin kai ba ka son karatu ke zauna ke karatu zauna abinci ka zauna kullu fardin min wujud illa ismin wahidin sai sunansu daya sunansu ɗaya ne la tashriku zarratani fi ismin wahidin sunana wanda ya rike ni a gaiba ni kadai ne sunan malam shi kadai ne kuma duk sunan Allah ne sunan wannan da kadai wannan kadai kowa sunansa ya rike shi kadai ne saboda haka karka yi zaton sunan Allah ai yayi maka bayani sunayen nan asma'ul husna 99 wannan ummahatu ne yana da rassa wannan rassan ba wanda ya san adadin su sai Allah saboda haka sunayen Allah sunayen Allah ne barjak bila adadi kowane halitta sunan Allah ne ke rike da shi ƙa'imun bihi da shi ke tsayawa amma kuma sunan na daban sunan ka daban wanda kowa ya rike kowa bai hada ko da ƙwayan zarra ne sunan daban yake wala yashtariku ismani fi zarratin wahidatin sunaye biyu ba sa yin tarayya cikin zarra daya wala shakka to daga nan zaka gane anna zawatul wujudi wato zatin wujudu mutanahiyatun masu isa matuƙa ne wal asma'u sunaye bi adadi da sunaye da adadinsa wara a zalika bayan wannan mina sifatin layi daga sifatun Allah wa asma'ihi da sunayensa allati la ta'allaqu lil wujudi biha wanda ba ta rataya ga samamu ma la ga ya talahu wala haddan akwai wanda ba shi da iyaka ba shi da ba shi da haddi kuma waya mutajalliyatin fil insani duka wa'annan ana yin tajallin cikin mutane ne ma al'asma'il wujudi kulli tare da sunayen samammu dukka fal wujudu kulluhu shi samuwa dukansa ba'dun shi ma ba'dun ne min al-insani daga daga yankin mutum wa fi hadha yaqulu shair wani mawaki ya waki yana cewa idza kunta taqra'u ilmu hurufin idan ka kasance kana kasance kana karanta ilimin hurufi fa sha'a suka lauhun to jikinka lauhun ne wato allo ne bihi da shi usaddar ake rubutu wata misalin zalikan misalin wannan namazij da kulli wujudin liman yafsaru dukkan kasantuwa ga wanda yake gani ne la'in kana hurufika juzu'an sagiran idan jikinka shine harafinka ya zamo juz'i ne kankani fafikan tsawon ilimin akbari to a cikinka ne fa aka tattale kuma ilimin nan mai girma fala zarratin ninka babu wani ƙwayan zarra daga gare ka illa ga dafi hayuwa zinul kaun sai ya wayi gari yana auna girman kaunu bal aksaru kai fiye da kaunu ma wato walaysa alallahi mustaqirin an ya jama'a alalami fil wahidin eh haka abin yake ga kanan dan kankani kuma duk Allah ya hada komai a jikinka kowane mutum da ka gan shi Allah ya haɗa komai a jikinsa a jikinka akwai saniya akwai jaki akwai doki akwai rago akwai kifi akwai maciji akwai kunama akwai kiyashi akwai daji akwai dutse akwai bishiya akwai aljani akwai mala'ika akwai rauhani a jikin mutum duk wannan akwai shi kaga fasha suka lauhun jikin kan allo ne eh bihi usadira komi an rubuta kuma yana jikin ka to wa timsal zalika namuzil kullu wujudin liman yafsiru ga wanda yake gani abin da nake faɗa yanzu eh akwai kwanta akwai akwai dutse akwai akwai akwai ciyawa akwai kogi akwai kogin gishiri akwai kogin daɗi akwai kogin eh, me sunansa na hanci dinnan eh, tsani duk a jikinka kuma sun fito ne ta maharajin baharai ne akwai kogin murrun ɗaci duk a jikin ɗan adam duk a jikin ɗan adam akwai shi Eh, sannan kuma akwai kwata irin wannan masu ɗan gudun nan su ne hanyoyin jininka Eh, duk komi akwai shi sannan kuma akwai babban teku Eh, duk a jikin ɗan adam walaisa alallahi mustankirin an ya jama al'alami fil wahid Eh, وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في الواحد ولا قدرة منك باب وني إيجو إلا وفي ينادي أسرارها أبحر سيدي akwai koguna ne wanda suke bubbugo da ruwa daga cikinka la'anta wujuda kai kai ne samuwa wa kullu wujuda wa kullu wa kullu wujud dukkan samuwa wa ma fika mawjudan babu wani abin da ke tsaya babu wani abin da ke ta da kai samu ne layan hashir wanda ba baya baya wanda za iya layan hashir wanda ba iyakance shi wa kullu wujudin waye wannan da Allah muna karatu ne wa kullu wujudu dukkan samuwa idza qassatu idan ka ka raba ilaika zuwa gare ka fa zaka wal asgaru za koma da shi ne kankane yashiru ila hadha yana nuni zuwa ga wannan allazi zakarnahu wanda muka ambata wa fi ma wa fi hadha al ma'ana yaqulu ash-sha'iru aidan a wannan dai wani mawaki yana sake faɗa tasaddattu an dahari bi zillil janabi sallallahu alaihi wasallam fasattu ala dahari wa laysa yarani tazartartu an da hari na buya gabarin zamani na bizirli janabi da inuwan da inuwan kusantaka da shi fasirtu ala da hari na kasance ina ganin zamani na wadai sai rani zamani na baya gani na ni ina ganin sa mutanen zamanin kenan ba sa gani shi zamani yana kallo amma kuma ba a kallon sa falau tasalul ayyamu anniya ma darat وأين مكاني ما عرفنا مكاني فلو تسأل الأيام da za ka tambaye kwanaki guda bakwai anni a kaina ma da ba su san komai ba wa aina makani ka ce mata ina guri na nake ma a rabta makani ban san guri inda nake ba to amma ni kuma ina sanin da gun da suke wannan ilgazi ne na sufanci ma'anan bai tai ni shi ya martabatul halifatul uzma shine martaba ta sattartu an da hari bi zilli janabihi wato idan ka sutura tattu an da hari ko bizilli janabi na suturtu ga zamani na bizilli janabi da inuwan gefensa wannan shi ne abinda ake nufi a nan ana ganewa annabi Muhammadu inuwan Allah ne? An gane? An gane annabi Muhammadu inuwan Allah ne? Nassin Ƙurani nake son kawo. Kaifa madda zilla. alamtar ila rabbika kaifa madda zilli ai wannan zillin annabi Muhammad ake to ai duk gunda kaga annabi Muhammad ai Allah ka gani eh walau sha rabbuka hmm alamtar ila rabbika aha aha ta duk ishara ne akan manzo Allah to halifanci shine tasattattu an da haribi zilli janabihi wannan kuma wanda ya dauko da gidajen manzo Allah kenan tasattattu an da haribi zilli janabi fasirtu arada hari wa laysa irani eh fasirtu arada hari ina ganin zamani na amma zamani na ba gani na ba zamanin ba mutanen zamanin ni ina ganin su ɗaya bayan ɗaya amma ba wanda yake gani na saboda gani kusa da shi bai sani ba falau tas'alul ayyama anniya ma darat da zamani za ta tambaye ni ma darat ba za ta sani ba da kwanaki da za ta tambaye kwanaki waye ni ma darat ba ta sani ba waye na makani a ina nake ma a rafna makani ba ta san gun da nake ba saboda ne saboda ni halifan manzon Allah ne ni halifan Allah ne gani ina kusa da su ina yi musu aikin komai amma su ba san da ni ba ni kuma ina kallon kowa na mara da za ka tambaye su ba san ni ba ba gane ba an ji ko an gane kyau bari ku ji kaɗan iya martabatul halifatul azam wannan shine martabar halifatul azam misali kamar yadda nake faɗa muku idan ka zama halifan Allah kaunu kana ganin sa tafin hannunka ne mu ce ya shehu tijjani ka taimake mu akan kaza ya shehu ibrahim misali ai gaba kiɗe babu kunnan abu ɗaya yake ba irin kunnan ka bane ganin abu ɗaya yake ba irin ganin ka bane saboda sun riga sun shiga can kuntu san uhu wa basaruhu wa lisanuhu wa yaduhu wa kaza din nan an riga an hau wannan kujera saboda haka ba irin kunnen ka bane motsin ka suna gani shine abin da wannan yake faɗa dabbagi ya ce kana ganin akwai wata kuliya da za ta ci ɓera a duniya ban sani ba kai kuma ga kuna tare da shi a ɗakin kama ka san wanda yake ba a za ta sattato an dari kana ganin akwai wata kuliya da za ta ci tsera a duniya ban sani ba. To, ai muhallin khilafa ne, khilafa ne, to shi ne wannan ɗin. La ismun lahu ya hatassu bihi, babu wani suna da yake banta da shi, fa innal asma al-wujudu kula asma lahu ka gani. Shi halifanci in kawo, saboda dole zai yi mu'amala da kanta dole ya san ka. kai kuma ba dole bane ka san shi an gane abin da ake nufi eh dole ya san ka shi ba za ka ce ga sunan shi ba saboda haka shi duk sunayen kaunu gaba ki ɗaya sunan shi ne eh domin tasarrufin asamai ta dullu ala sharafin musamman saboda shi lita haƙiƙi bi martabatiha saboda tabbatar da martaban wali kauni huwa ruhu anan ya zama shi ne ruhu fi jami'il mawjudat eh dukkan kaunu kuma ga hilfa ne kaga an saukar da kai ana nuna maka ai an gaya maka manzo Allah shine komai babu wani ma zarratan wa ma fauka hashi yake shayar da shi yake ba su madadi to ya gashi kuma ya sauko daga nan ka yarda ya sauko din ko baka yarda ba in baka yarda ba ka san a yanzu waye yake ba da amdaru duk wani wali da ya zo duniya wanda ya kai kujeran da zai ba da gausiya ya ba da madadin alam gaba kiɗi za ka same shi yana ya muddu min hadarci sai na shi a madad tijjani shi ne ainihin kuma baharin sani ɗin shi ne hadaran idan ka ɗauki lahutu to lahutu hadara ne wanda ya tattare annabawa ga baki daya annabawa da mursalai lahutu kenan daga nan to za su dire ne za a yi handi oba ne da jabarutu to jabarutu shine kujeran siddiƙai shine wulaya a nan take to wannan kujeran ba a samun wani a malakutu ba a samun wani a mulku daga nan ne yake gangarowa ga baki daya nan ne bahari kogin amma wayanda suke aikin a hadaratun nasutu suke su hadaran malakutu daga nan ne ake komawa wajensu kana nasutiya aikinka in yi aiki yi aiki za ka koma sanurihim ayatu na fil afaki idan kai nisa kai nisa sai ka koma malakutu samawati wal ardi litakuna min al muqinina daga nan kuma sai ka tsara tsallaka hijabai ka tsallaka hijabai ka komar da ruhin ka ya koma hadartul jabarutiya to in ka koma hadartul jabarutiya daga nan kasa ake komawa can dama daga can wattina wa tuna wa turi sinina wa hadal balad al amin laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu an saukar da ruhi kenan to ana son raddul insani ila watani li asli daga ina ka zo daga can to ana son ka koma amma an zo an hada ka da kayan yaki an hada ka da bala'i shine awaridu sab'a din nan ahkamu sab'a guda bakwai din nan wanda ka zo ka tarar da su a duniya su a duniya suke launu maqadiru makanu zamanu ko yawa arzaku ahkamu wannan sune awaridu dan wa'annan abubuwa guda bakwai aka turo annabawa to da annabawa suka zo ka zo ne tsantsa babu mutumin da ya zo da zunubi babu shi kullu ibn adam menene manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa illa kana abawahu kullu mauludu yuladu ala fitratil islam ai kullu mauludu yuladu ala fitratil islam illa anna abawahu yahwidani aw yunassirani aw yumajjisani ai ya zo ne tangaran to tun da ka zo ka yi gamo to ana son ka tashi ne kuma ka koma gun da ka fito shine wala ta mutunna illa wa antum muslimuna eh ku koma yanda ka zo saliman ka koma saliman to shine raddul insani ila watanil asli kenan to wannan gurin to rikita-rikitan da za a yi waye zai maka aikin shine wanda ya zamo ruhu a cikinku aikinsa ya yi aiki ya yi aiki ya yi aiki ya hore jiki shine ubangiji yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allah lama'al musini to shikenan to idan ka zo kai mujahada wallazina jahadu kenan kayi mujahada kayi mujahada Allah ya kai ya taimake ka ka kai abin da ake bukata to shikenan ka zamo ka samu ruhul kauni kenan ka hada ka tsallaka wannan ka tsallaka wannan ka tsallake wannan ka tsallake wannan ya ce to an baka amanan halitta an baka amanan halitta to baka amanan halittar nan shine to fa ma fi kauni zarratan a cikin kaunu babu ƙwayan zarra illa wa huwa ruhul mudaddiru laha sai shine zai zama ruhi al mudaddiru laha wanda zai juya zarra din kaga hilfa kina ya zama halifatullahi wa rasuli wa muharrikul laha shi zai motsa ta wal qa'imu fiha kuma shi yake cikin ta to shine muke cewa ya shau tijani ya shau ibrahim yi musu magana wala fi kaurati alamin alam kab ga baki ɗinta babu wani makanin guri illa huwa halan fi sai yana gurin halan fi bi ma'ana ya hillu yana gurin wa mutamakkinun minhu kuma dukkan komai ya samu tamkini a gurin ba abin da bai sani ba abin da kuma ake bukata wanda ba zai bayar ba kuma gashi nan shi kadai yana zaune ma a ɗaki kana ganin shi watakila rabawabe wai shai mu yana cewa ce za ka ga mutum mai rauni ne amma kuma ƙarfin alam na jikin shi ya ce za ka ga mutum mai rauni ne sai an kama shi ya tashi amma kuma shi yake shayar da alam mai wani bala'i da ya faru a garin nan wani faɗan farko da aka fara yi muke magana da shi ya ce ai ya ga mala'ikun sun zo sun zauna sun sauka a dogon agogo da ya zo ya gansu duk sun ɗaura fuska ya ce na shugabanku ya suka ce ga can da ya je wajensa yana mar magana ya ce ai za mu tashi yana mar magana ya ce ai za mu tashi zama da suka yi da tashin da suka yi ba daɗewa amma sai da bala'in ya yi ya hargitsa garin eh zama da tashin kauri eh ce to haka ne ruhaniya ce take amfani ba gangan jikin da kake gani ba an riga an kore ran ta zamo ta Allah ta harrukatin ta sakanatin ta cikin Allah ne da Annabi Muhammadu saboda haka an ba ta martaban da ta kai level din da za ta je ta yanke hukunci wa kowane irin abu saboda mutum yana gaba da mala'ika ma da mai aiki yana gaba da mala'ika ba kowa ne ba kowa ne yake daidai da su ba amma mutane suna kaiwa halin da suka wuce nan gurin fa bi hadal itibaru a wannan ganewan la ismun lahu ba shi da suna yumayizu la ismun lahu ya tamayizu bihi ba za ka samu wani sunan za ka yi masa tamizi da shi ba ana wujudi daga cikin kaunu wala makanun ba za ka ce ga guri ya hatas bihi dun al-akhara ka ce yana waje kaza ba waje kaza ba a ko ina ya yana nan yana jin ka yana ganin ka fali hada qala saboda haka yace falau tasalul ayyam da da ka tambaye kwanaki yana yashiru ila hadal martaba yana yana nuna ne akan wannan martaba wa hilafatul uzma shi ake kira da hilafa al'uzma. Ƙalal Mursi, Imamul Mursi yake cewa, lauku shifa an haƙiƙatul wali la'ubbida, da za a waye buɗe maka haƙiƙan wali sai ka bauta masa. To duk inda kake yana ganin ka. Kuma wannan wannan ala zalika min shahidina waƙiya ta na ya sha faruwa ni da mahaifin mun yi tafiya mun tafi tashi ka ban wuri tashi ka ban wuri karka kuskura kamun kuka na mun yi tafiya mun tafi lagos sai aka ce muna wani anguwa ne muka sauka alaba ko alaba sai aka ce mutanen mile 12 sai suka ci suna son tun da na zo don zatin Allah in je musu majalisi alhaji awalu mai dankali sai muka tashi da baban alfa da wani dan uwan hajiya shirkan hajiya gwaza za su kai ni ban san gurin ba muna cikin tafiya sai aka ce an kashe ubasanjo an kashe ubasanjo kawai aka kuma gamu da kayan arewa aka dinga kashe mutane a gabanmu aka dinga kashe mutane a gabanmu baba alfashi yake jan sai na ce wannan sai shi wanda yake gaban mota dan karin hajiya gwazani sai ce a yan iskar lagos ne ba komai ba komai can ajima can yana kuka ya fita hayyacinsa kisan ya yi yawa kuma ga shi na mu yan arewa kuma an ce arewa aka kashe obasanjo a shi wani pasto ne ya ce ba zai hau mulkin nan da ya fara hawa ba za a kashe shi kawai aka ce an kashe shi mu kuma ga shi na muna kan hanya zan je majalisi kuma ban san kan gari ba sai na ji magana ta kunne na aka ce zan ga hanya ta hannun hagu in ce a bi hanya sai na ce baba baba alfani yake jan mota na ce na ce za ka ga hanya ta hannun hagu ce kai baka san guri ba na ce ku kyale ni ka ji abin da kawai nake gaya maka ce za a ga hanya ta hannun hagu kari sai ko muka ga hanya sai muka yi sai na ji an sake gaya mun za ka ga hanya ta hannun dama kuri sai na ce za ka ga hanya ta hannun dama kari sai muka hanya ta hannun dama sai muka bi sai ya ce min za ka ga masallaci ta hannun hagu ku tsaya sai na ce za ka ga masallaci a hannun hagu ka tsaya muka je muka tsaya wannan na ji ana gaya min ashe baba ne yake min magana da muka je muka fita sai tambaya na limamin masallacin nan su da kansusi da batulu da nasira mun ba su alaba eh sai aka ce yana cikin gida sai na ce fito ya fito sai na ce Allah muna son mukon a masallacin nan amma ina son ya bani alqur'ani zan roƙa masa Allah kafin gari ya waye duk abin da yake so Allah zai ma sai sa riga ya fito ya zo da alqur'ani baban alfa ya zauna na zauna ina karanta karanta karfe tara sai announcement Obasanjo yana da rai ba wanda ya kafa shi an karkashe mutane da asuba ana sallan asuba muka fita muna dawowa alaba sai nace mu tarka sa mu bar garin ashe kakan su kansu su yi ta tagar rikicin a TV tace yau za ku tafi nace yau za mu tafi ai dalilin tashin mu kenan muka dawo sulaja wajen malam Muhammadu Suru muka kwan ranar da baba Usman Debe ya rasu ranar da ake rantsar da yar aduwa ai min Ubasanjo to ai abubakar a ce ba aka fara rantsarwa ana rantsar da shi babu usman ya da ya cika washe gari ko sai gaba ba muna zaune wajen zama makoki ya gangaro daga gidan usman na ya daga gidan ba zai haya ya kace gaba ba gaba ban wasu muna tashi da ni da dan ladi da mustafa jamus muna zuwa sai ya ce ranan da ka ji nake maka maganan nan na ganku a cikin bala'i ai ba ba waya ba waya wannan don da ubansa ce da ya kawo eh ya ce ai na zan kuna cikin bala'i shi yasa nake gaya maka yadda za ka yi to wannan masallacin odu ne to wancan din ma masallacin odu ne muka tsaya a lagos din wallahi allah ina odu ne to haka suke haka suke kuma wani irin abu da zan kama mace haka a nan haka insha Allah ba ba zo sai ta nemi nisa ne wallahi tallahi wallahi tallahi ko ya ja min nassin ya ce me yasa kai wannan duk na gan shi kuma na sani sai wani kuma ya zo ce min ƙarya ne to wa zan kama wannan abin da na gani na ji na sani shine duk lokacin da ya zo nan sai sa da shau malam abdurrahman manguna da malam tukur mai rasuwa da mai dogon carbi da sai ba bai bani sirri rubuta musu in na ce a bani ya ce bani da hankali to abin yana ci na bani da hankalin nan ni zan rubuta amma kuma za a hana ni to sai na gane saboda ban yi tarbiya ba ne sai na ce ba zan shiga tarbiya bai sani ba sai na shiga tarbiya wajen shi ma Allah kwana biyar na gama ni ina jiran sai ya zo ya ce min kaza in ce ai na yi ashe ranar na shiga yana gani na ranar da ya zo muna kan dutsen nan da mu je wajen shi ma Allah wajen mai tsiran nan daidai nan wurin sai ce kwanan ka nawa a tarbiyyar da zabta sai na ji wani irin bakin ciki saboda ni ba haka nake so ba ina so sai in ya canci ai na yi wani burgi ya ce ai ranar da ka shiga na gani na gaya ma mahaifiyarka na ce ka shiga tarbiyya ka shiga shi sai na ce kwana biyar na fito sai ce na fi ka da kwana ɗaya ni kwana shida na yi so irin wa'annan abubuwan duk gabaki ɗaya wannan ba sun kai wancan level din ba ne amma abubuwan da yake faruwa yana yiwa wata rana ya zo da safe saboda motar wasu tana isuwa da safe sai zo ce man da ni da malam sanin mu tashi mu raka shi da shi mu alaikum sabi muna zuwa salamu alaikum sai ya ce sai shi ya ce a man salu yaushe a gari ya ce ina dakata me dalilin da ya sa da manzala da shehu tijjani da shehu ibrahim ana cin masa na zo na sa hannu kace cire hannuna abin da ya kawo nike sai shehu ya ce hajiya uwa hajiya barira dan zacin Allah ne na gaya muku na tashi hannuna na kaishin masa ya ce ai da annabi muhammad da shehu da shehu ibrahim ake cin masa na zo sa hannuna daga masallaci nake shi na zuwan tambaye ka da biyu duk wa'innan abubuwan mutum ya gani ya san su an yi da kai an yi a gabanka ka zama kurmanu saboda haka in mutum ya yarda ya tafi akan Allah kawai ya tsaya ya ji komi zai faru komi irin wannan abun ni ya yi mun bila adadin shurin masaki na gani na sani sai kuma wani kawai ya zo ce min wallahi tallahi ka bar wannan irin magana wannan magana ne na dattijai to kai da ba san dattijai ba kai kuma mai kaba min da shi ha wannan irin abin da yake faruwa kenan malam gwani malam gwani namu malam gwani kanin malam abdullahi malam gwani na kusa da gidanmu na eh shi direba suna aiki a lantan ranar suna sa waya zuwa wasai sai na yi magana da wasila ina son aure ta ranar washe gari malam ranar da na yi magana da ita malam malam gwani ya zo washe gari ya ce baba ya turo ne ya ce wa yarinyar nan da ka yi magana da ita ka yi magana da ita matar ka ce billahi lazi malam gwani ya turo ya ce na ga wata yarinya ka yi mata magana to ka ci gaba da ita matar ka ce duk irin wannan aka rabu kallahu na gani an yi da ni ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma sha biyar ba ba ashirin ba kawai sai wani shasha sha kuma zo ya ce wai mu fita hanyar wa'anda ba mutanen kirki ba ne to wa ka kama to haka abubuwan suke aka rabu kallahu duk wani abu in inda za a buɗa maka wali za ka gane za a gane ni a gurinsa na fara jin sara saboda tasarrufatin da yake yi zai ce mun ya shiga teku ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya gamu da kaza da kaza da kaza da kaza akar makallahu na san mahaifinmu yana ganin mazala kuru-kuru shekara ishirin da talatin da wani abu na san domin ran da ya fara ganin mazala kuru-kuru ya kira ni kuma ya gaya min duk yadda aka yi ya sa aka ɗauko masa mahaifinsa ya gan shi ya ɗauko saboda bai san mahaifin shi ba sai a ranar ya san shi ya faɗi duk abubuwan da zai faɗa a karan lawo wani kuma ya zo wai zai min barazana to ta ina saboda zatin Allah saboda haka kawai mutum ko ya sallama ko ya haƙura ko ya mutu ko ya rayu ba yadda za a yi ba yadda za yi. Lami Ausafu shi siffan khilafatul uzma wancan fa ba khilafa ba ne, wulaya ce. To, lami Ausafu min Ausafi domin siffansa shi wali siffofi ne irin na Allah. Min Ausafi wani uti min na uti. Dukkan ilin alamominsa wa ma'anar wali huna abin da ake nufi da wali a nan al'insanul kamil. Shi ne insanul kamil. وهو حليفة الأعظم شنو حليفة مي جرمة وهذا معنى قوله تعالى أو من كان ميتا فأحيناه أو من كان ميتا فأحيناه shin mutaccen da ake raya shi wa ake rayawa ai abin da baka da shi ne ka zamo kana da shi ai an raya ka ne shi mutum ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا ai yanzu haka mutane bacci suke sai sun mutu ne suke farkawa daga baccin amma yanzu bacci suke saboda duk aikin alkhairi ba sa iya yi kuma lokacin da ya kamata su yi sai sun mutu kuma su ga ai da san sani da san sani to a lokacin in tabahu to kamata yayi tun a duniya ka zamo aw man kana maitan fa ahyaynahu ka mutu ka rayu a duniya saboda ka san lokacin ka saboda menene hasil uluman arba'an za yake cewa magana akan time lokacin wa haris an lokacin ayi yarsin wa hazir man ibtala bala'an naqashi to daga wa'innan ne in ka rayu zaka iya gane abubuwa bayan ka mutu dole sai mutum ya mutu ya rayu a duniya tukunna mutuwan nan ana son mutuwa biyu ne eh ka rayu sau biyu duk mutumin da bai mutu ya rayu sau biyu ba ai da sauran shi ai da san kuma ya kawai yana nan ne kawai jijjifi Allah ya kiyaye wa qala muhyiddin fil insan al mahjuji muhyiddin bin al arabi ya faɗa akan insan al mahjuj al insan al mahjuj yace laysa al insan ai ba mutum bane abin da ake nufi da majuji anan man lam ya'rifu Allah shine ai ba mutum bane nisful insan ne inna ma huwa shajul insan yana kama ne kawai da mutum amma ba mutum bane dalili kazzatul mayiti allati la ruha fi kaman kawai mutum ne mucacce wanda ba ba shi da rai to kenan ashe kaga amayitan fa ahaynahu ya zaka yi ka dawo shine kun arifan billahi shikenan ta haya zaka dawo ka rayu wancan zuwan ka kashin ka na farko ka zo ne a raye ka zo saboda duk wanda ya zo a wadmayin farkon ne Allah ke sa wa mutum dan adam wanda aka haifa waje alamu sam'a wal absara wal abida qalilan ma tashkuruna alhamdulillah ai a tangaran duk mutumin da ya zo duniya a tangaran yake zo arifan billahi duka bani ba shi nake gaya muku kun taba ganin jinjiri maciji ya sare shi ai arifi ne ai ya san komi kowa ya san kowa ya taba shi ya ga abin da Allah zai yi shi in ka ga wani abu ya faru an taba shi to akwai wani bala'in da yake lura a gurin abin ya zarce an koma ga wani abu an fita daga wani tari an fita daga wani abu amma ya kwan biyu mana gani zunubin ya shige jikinsa a ɗan yawa a ɗan kwan biyu ya mance da Allah ya san iyayensa da 'yan uwansa da kanin uwansa da kanin ubansa da masu wasa da shi ka ga da za a yi wasan kura da shi da macijin ya a guje zai bar gudu ko ba ka bane ai a lokacin ai wani abu ya shige shi ai ya mutu kenan ai ya zo a raye ne sai ya mutu to ana son ya sake rayar da kansa kuma bayan mutuwa shine ya zama arifi wancan sanin da ya yi ya komo da shi ya komo da shi to daga ran shi ne za ka abin nan ai ba za a bar shi ya yi magana ba ai duk lokacin da ka ga yaro yana jagule-jagulen magana ai da sauran mala'ikun ba su rabu da shi ba bai gama shiga ɗan duniya ba yana shiga ɗan duniya ya tar tar tar tar tar tar tar ba za a faɗa mara abu ba za a ɓoye mara eh ba za sam amma duk da farko ba abin da baya gani waje alamu sam'a ji yake fara yi wannan ji din nan kuma shine malamai suka ce ai idan ka zo za ka yi huduba wa yaro dalilin cin dabino a tauna zuwa mara baki yana bude kunne ne saboda ya ji sunansa da kansa dalilin da ake sa shi kwana uku saboda ko ya zo ya gigita ya huta ya zo a gigice to ya huta don ya ji sunan shi a ga yan bani bani wasu suna ganin kamar gwaninta ne su ba su san malamai sun riga sun yi fiɗa wa abun ɗaya bayan ɗaya sun gane sun fahimci abin da ake nufi ba Allah ke yi Allah ya ba mu ilimin albarka a kazatul mai ce allati la ruhi hiya zatul insanu shi ne zatin mutum walakin laruwa fihi amma kuma babu ruhi ciki kaga ko ba a cika ba washe yasma'u fi kalamin sufiya lokacin da aka ji sufai suna magana annan ruha cewa ruhi gair makhluqatin ba halittacciya ba ce bari ya qadimatun azaliyatun ka gane go in ka gane ko ruhi ba ba halittacciya ba ce to ka tabbatar da annabi Muhammad huwa ruhu saboda haka an gaya maka dama can shi min wujudin ne ila wujudin ba min adadin ila wujudin ba domin shi ne abul arwahi shi ne abul arwahi kaga idan kana jin maganar su a hankalin ka rike to sai ka sai ka riski kan abin da ake nufi da kai bari ya kadimatun kadimi ya ce azaliya ya shiru na ilaha ruh suna nuni a wannan ruhin wahiyar safa'il ma'arifati ba fatahi shi ne tsarkakan sanin Allah bayan fatahi da aka maka bai na sahibu ha ma'abucin wannan ruhin ya fa'al ma yuridu fi kulli ma arada shikenan ya zama halifa ne yaf'alu ma yuridu fi kulli ma arada zai aikata abin da yake so a duk abin da ya so ya aikata ya hayal mauta in sha za sha idan mutum ya koma ga Allah zai iya yin addu'a ya tashi in ya so Allah ji kan shayi shayi akwai wata addu'a da yake yi yake ce malarisu ya ce ban roƙi Allah da wannan ba ko mace ce ne in na faɗawa Allah na kira shi da wannan sunan zai tada shi amma ana jin kunyan Allah ba za a yi ba ana jin kunya shi ne addu'an da mai gidanka idan zai yi tafiya in ya zo ji shayi bai yi addu'a ba sai ba zai yi tafiya ba ba zai yi ba sai an kwan sai ya ji an yi wannan addu'a an zo an ce an sace motarsa motar a lokacin tana da tsada a fatakwat sai aka ce an nemi motar an rasa da ya zo ya gaya wa shi shi ya shiru sai kai mutane suna da shekenci sai shi ya yi addu'a sai ce to mota ka dai tana nan amma in baka natsu ba ka je amma motar ka tana nan Alhaji Amin zai ce ai motar nan ne shi kuma ba ya fara magana ya dinga maimaitawa maganan za ku yi aminti goma sai ya kai daukawa daya sai ya ce karka da motar tana nan shagenci ne kawai na mutane Alhaji Amin zai tashi yana zuwa yana isa fatakon motar ya fara gani amma shi an sace motar an dauke motar an rasa gulbi a lokacin ita kadai za ta sai mota biyar to irin wayannan abubuwan baya yiwa duk abin da za su yi in so kai irin wannan kujeran su faɗa wa Allah kawai zai wa yunadiha zai kira mamaci fa yujibuhu musri'atan zai amsa masa da gaggawa walau kanat ramimatun koda koda rididdigaggen kashi ne wai sirru shajaratul yabisa bishiya busasshiya zai mai da ita ɗanya shi shi ne a lokacin da ya so a ce ya zo yana son ya zauna itacen ce kun bi izin layi ka ina son wannan bishiyar ta zamo za ta yi ganye kamar dai ta wa khuzi ilayki bi juz'in nakhlati tusaqat alayki rataban janiya fa kuli wa sharabi wa qari aina ai ba annabiya bace ko to ai kujerin ne eh ila gar zalika min al hawariki wani wannan duk yanayi falayas abu alai shi'un min harkil adati babu wani abin da zai masa wahala na keta al'ada illa anna alaihi jabalul adabi sai dai an sa masa wani dutse ne na ladabi e dutse ma al hadaratul ilahiyya saboda hadaran ubangiji ya ji kunya kar ya dinga yi fa hiya allati tamna'u min hadha ita take hana shi yin haka fa in azahara min al hawariki ma ya abahu al waqtu idan ya bayyana na daga ya bayyana hawarikul ada wanda lokaci baya bukata uki ba fi yinin take za a yi masa eh za za mai da shi ba saboda duk lokacin da kai karama dan burgewa to za a cire maka aiki mai yawa a cikin aikinka za a mai da kai ba ba za ka zamo daidai da abokan tafiya ba shi yasa shautiya ne ke yawan fada akan karama bai yadda ba amma idan an taba ka kai haƙuri kujeran ce ta yi motsi ta yi aikinta ba za ta taba ma komai ba amma idan ra'ayin zuciyarka ne kai ne kake son a yi saboda ka nuna wani gwaninta to wannan ko za ka gani eh za a mai da kai baya cikin abokananka a cikin tafiya to su kuma daga zaran an je gurin kamar yan kasuwa ne kowa san kowa ba wanda yake son a ce karabkan da kake tafiya da su an da kai baya to haka abin yake to shine jabalul adabin jabalul adabin da ake sawa au da wasu liba idan kayi abun mara kyau yayi yawa za a iya koranka a cire ka daga makujera li'annahu mamhuyin an shafe shi fi hadaratul ilahiyya a cikin hadaran ubangiji ya zama mai yitun kenan an jami huzuzi duk wani abin da ya samu ya lalace Allah ya kiyaye fala qiyama lahu babu abin da ya kamata ya tsaya da shi illa bi qiyamil haqqi sai dai ya tsaya da Allah walau kila lahu da za a ce masa ba turidu me kake nufi laqala abinda zai ce ma uridu illa ma yuridu al-haqq subhanahu wataala to shine cikakken adabi shine abinda aka tambaye shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a mukalama dai ya Ibrahim anta qudubun ya Ibrahim anta qudubun kai kudubi ne sai shi Ibrahim ya ce haka za su nitu ba al-majazibi ne qulun haka ne wasu mahaukata suke faɗa sai aka ce masa a turidu an takuna quduban so kake ka zama kudurin sai ya ce wa in kuntu uridu la uridu kama yuridu al-muridu huwa allazi uridu eh eh yace wa in kuntu uridu ko da ina so la uridu to bana so irin na son raina kama yuridu al-muridu huwa allazi uridu muridi sadiki yadda yake kauna ni ma haka nake gani abin aka ga ya dace da ni ayi shine ma'ana to aka baka baka a larabci aka ce ka fasaranta shi ba irin wannan fasaran za ta yi ba to kuma ka ce ka gane sufanci eh eh a turidu an taquna quduban yace la uridu wa in kuntu uridu la uridu kama yuridu al-muridu huwa allazi uridu wa in kuntu uridu ko da na zamo ina so na nafsu kenan to la uridu ba na son irin wannan kama yuridu muridu huwa allazi uridu muridi sadiki shi abin da yake faɗa kenan ma uridu illa ma yuridu alhaqu ba abin da nake so sai abin da Allah ya yi to wannan shine muridi sadiki to wannan na bada dama duk abin da aka ga daman an ga asani akai shi kenan an kar asani akai shi kenan huwa fani to in kaga mutum ya kai haka to ya kare kenan an muradati bai da wani muradin sa muradi muradil haqqi kenan eh eh ba ni da wani muradi sai na Allah qa'imun bi iradatil haqqi ya tsaya kan iradan ubangiji lahu fi jami'i harakatihi wa sakanati wa taqallubati wa iradati ya zama haka kenan da mun tsaya a nan dan muka shiga ruhun yana da tsawo kuma in muka tafi shi a guje ba za a gane ba domin muna son a fahimci har yanzu tun daga farko din dai akan ruhin ne ake ma magana ka gane na khilafa da yake zuwa daga ina yake zuwa Allah fahimta da mu ya kara mana ilimi mai albarka ya kara mana son manzo Allah ya shirye da mu shirye da zure mu samu daga cikin bayan salihai innahu waliyul qadir Allah ya karfafa mu wajen addu'a yan uwa a tsaya ayi addu'a ba a baki ba wa'inda muke hada adadai kar mu koma baya mu ci gaba zamanin yana da damuwa eh zamanin akwai damuwa a ciki akwai kura ya taba rayi ko eh akwai kura to akwai wannan na ganin har da guguwa eh wannan shekaran tana da tana da damuwa tana da damuwa kuma mutane su lura maratib din abubuwan suna nan daban-daban wani a kasuwancinsa zai yi adalci ya zama wali wani a wajen karatu yake zama wali wani da wuri yake zama wali wani a mu'amala da tausayi yake zama wali wani kowa aikin daban-daban ne ba iri inna sa'akum la shatta wanda ake hada masa abu shi kadai ya dauka ba kowa bane sai na maulana rasulullah idan ya yi sallah yana cewa a cikin kuwaye yau ya gaida marar lafiya sai na ba bakar ce ya gaisar a cikin ku yau waye sadaka ya ce na yi a cikin ku yau waye sada zumunci ya ce na yi a bayan sallah asuba wayannan abubuwan duk sahabai sun yi shiru ai ana ishara ne sai ya ce inna ababakar ya da kullum jannata min ayi babin sha'a abubakar zai shiga aljanna ta kowace kofa da ya ga dama saboda komi ya ba da haƙƙinsa sauran ai suna da irin nasu to amma tare da haka an ce wanda Allah zai fara musafaha da shi ran tashin kiyama abu umaru ne wanda Allah zai fara ganin sa ai fara masa hisabi umaru ne ya fi abubakar kenan kujeran ce daban-daban kujeran ce daban-daban ina sa ya kula shatta ina sa ya kula shatta duba irin abin da Usmanu yayi duba irin abin da Abdurrahman bin Auf yayi amma duba irin abin da Zubair bin Awam yayi amma da kaga kowanne yana zuwa a martabansa a shiga ma aljanna daban-daban ne ƙarshen masu shiga aljanna manzo Allah yake cewa Abdurrahman bin Auf zai shiga aljanna da jan ciki habawa me yasa saboda dukiyar da aka ba wa Abdurrahman bin Auf sai da aka sa masa cutan da za ta rage mara jin daɗi ba halin ya sa riga irin na kowa ba wanda yake sa rigan alharini wanda aka yarda ya sa rigan alharini manzo Allah Abdurrahman bin Auf shi kuma saboda yana da yana da kirci irin mai fashe wannan duk rigan da ya sa tana makalewa a jikinsa ga kuɗi amma kuma an hana shi lafiya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya sa wannan riga saboda ba ta rike jiki amma manzo Allah ya ce ba mai sa wannan rigan a duniya illa man la khalaqa lahu fil akhirati sai wanda bashi da arzikin lahira to a tudduba irin wa'annan abubuwan gidan sahaban yaya aka yi aka tafi da su wannan yana da kyau lallai mu dinga lura kowa ya ba da gudunmawa a kujeransa. Masu bala'i dai ba da ƙalar lau ƙalar Rasulullahi ba ne, addu'a ne, addu'a wa saifin mumin, ba da karatu ake dauke bala'i ba, a da wuri e da wuri saboda ba kowa iya karatu ba, amma wuri ba, astagfirullah dai astagfirullah ai ko mutum bai daɗe ba da shiga musulunci watakila zai iya ko ya ce la ilaha illallah ko astaghfirullah eh wannan zaka iya karatu kuwa an haife ka a musuluncin ka kai shekara 80 ma baka iya shi ba kuma bai ci ba a ce maka ka fita daga musuluncin ba to wannan mafi saukin a hadu a kansa mana istighfari salatu wa manzo Allah la ilaha illallah subhanallahu in ba za ka iya ba ka dauki dai istighfarin saboda manzala ya ce al-istighfaru ya kulu zunubu kama ta kulu nar al-hadaba kaga ko ba komai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yaj'al al-insan ma'ana al-insanu yanfa'u nafsahu wa yanfa'u ghayruhu ya amfanar da kansa ya amfanar da wani to amfanarwan shine manufa shine kuma abin da ake bukata jama'a yan uwa wayanda muke tare wanda kuma suka ji suka yarda to a dinga yi a dinga yi ko a ina kake a duniya za ka iya yin addu'a ka sauko mutane ka tura musu shi Allah ba shi da engage mai ba wanda zai kira shi ce waiting call ka faɗa masa zai amsa ma bainar ƙa'im wal rakib wal mashi wal muttaji wallahi Allah yana ji wa yasma'u man yada'u man yada'uhu سبحانه سبحانه ليس لنا سواه ويسمع المضطر إذ يدعوه سبحانه ويسمع المضطر إذ يدعوه ما يقول لديني كيف الأكو ويسمع المضطر إذ يدعوه كما يرى ما غاب تحت الماء أرسل رسلا رحمة للناس لينكزوهم من درود البعث تو wannan kowa wannan yaron yace ya rabbi Allah zai ce na'am dattijo ɗan shekara ɗari ya ce ya rabbi Allah zai ce na'am idan bayan wannan yaron ya ce ya rabbi Allah zai ce na'am jiran ka yake ne kake so to yaya ga hanyar da za mu nema a wajen Allah mun kasa in aka zo wajen sallah ma a watsi kuma kowa yana cikin bala'i ba yadda za ka yi kuma ka fita daga cikin wannan bala'i saboda haka ya kamata mu tashi mu tsaya mu yawaita mu ‘yan ɗariƙo mu ji kar mu game da shehu tijari ba mu taimaki al'umma ba domin shi aikinsa na taimako ne to kar mu game da shehu tijjani ba mu ɗauke wa mutane bala'i ba ya kamata mu raba istighfari a zawiyoyinmu mu raba abin da muka iya muka yassare wanda zai ba da nauyi a bashi a ɗauki wanda bayi da nauyi saboda kar mutane a kore su duk a jawo su cikin rahama a jawo su cikin aiki mai kyau saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul ibadi ila Allah anfa'ahum li iyali mafi soyuwan bayi a wajen Allah wanda al'umma suke amfanuwa da shi Allah ka datar da mu dan manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadar al-dar alladhi salatun tamla'u al-azala ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين